يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أكرر نبي muna sake maimaita wa kanmu gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan rana mai albarka ta 21 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda muna kuma goma sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku allah ya kaddara mana zama tare da yan uwa mata a wannan masallaci na muhammad tasiru foundation da ke bariki gra cikin garin gumel a tafsirin da muka saba yi na shekara-shekara cikin kaddarawa Allah maɗaukakin sarki wata yau ita ce rana ta ƙarshe a cikin wannan shekarar da za mu yi irin wannan zama sai kuma idan bayan ramadan ɗin Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zuwanmu sai mu saba a ranar da muka ɗora ko mu ɗora a ranar da muka saba ita ce dukkanin ranar laraba ta sati insha Allah ta'ala yau kamar dauraya za mu akan abubuwan da muka karanta a farkon ramadana din zuwa yau wata mu biyo baya da tambayoyi kamar yadda muka yi a waccan shekara to amma kafin mu kai da rufewar duk wacce take da buƙatar ansa tambaya ta rubuta sunanta a takarda ta megu ni kuma na sai in kirawo sunan sai a karanta mata tambaya sai ta an samu da muke tambaya wa za a tambaya wa za a tambaya kawai rubuta sunanki akan takarda ki megu sai da mato sunan za mu ɗauka mu kirawo sai kuma tambayar ta biyo baya insha Allah ta'ala hikimar ya isa ta wurin gudun bidin tattauna ba fa hikimar na sha faɗa cewa ribar karatu kuma ribar kowane aiki da musulmi zai yi shine ikhlasi da kuma ɗabbaƙa wannan abin da ya samu babu abin da za mu ci ribar shi a rayuwa babu abin da zai amfane mu gaban allah maɗaukakin sarki sai wanda muke da kyakkyawan niyya a kan shi muka nufaci Allah muka yi domin Allah wannan shine Allah madaukakin sarki ke karba kuma shi yake muna amfani a ranar gobe alkiyama amma idan an zo wani abu kamar irin wannan aka ce a yi tambaya don ƙara ƙarfafa gwiwa da waye mukan yi ne don ƙarfafa ma junanmu da kuma wasu dabaru da ake gani na karantarwa wataƙil hakan ya ba da damar karatun ya zauna a gurin wanda ake da buƙatar karatun ya zauna mashi ina ga surori guda uku ne kawai muka karanta a wannan wata kuma ba za su zamanto kawai ba idan mun yi aiki da su suratul buruj suratul tariq suratul a'la ina ga su ne surorin da muka karanta suratul buruj mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya buɗe ta da rantsuwa rantsuwa akan cewa me wayan ka kashe mana wayar waye wata mun ce da aka bude mana suratul buruj Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa a farkon sura da cewa was sama'i zatul buruj yayi rantsuwa da sama ma'abociyar rukuni rukuni na taurari wanda muka bambanta cewa burji shine abin da ake kira rukuni na taurari taurari ne Allah yake halitta galibi a guri ɗaya waɗannan taurarin suke tafiya wani gun suna da yawa wani gun matsakaita wani gurin suna da haske wasu masu haske da masu duhu wani su fidda kamar rectangle wasu kamar triangle amma dai haka suke tafiya dangi dangi gida gida to Allah maɗaukakin sarki ya yanke mana da wannan surar amma alƙawarin surar ya rantse ne akan ranar gobe alkiyama wasu ma'i za ta buruj wal yawmil mawqut da ranar da aka yi alƙawari a kanta yayi kuma rantsuwa kan shahid wa mashhud sai da harbai suka ba akwai ranar alkiyama akwai ranar juma'a akwai kuma ranar arafa wasu kuma suka ce shahid shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa a cikin alkur'ani fa kaifa idza ji'na وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا na'am Allah madaukakin sarki yake cewa ya al'amarin zai kasance idan ya zamanto kowace al'umma an kawo wanda zai ba da shaida a kanta Allah ce muka zo da kai kuma mai ba da shaida a kan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sawa wata rana ubangi dan Ka'ab ya karanta masa wannan sura suratul nisa'i yana zuwa daidai wannan gurin sai ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam hawaye ya zubo a idanun shi sai ya ce mashi kuma hasbuk hasbuk hasbuk ya isar ma haka ya isa haka ya isa haka to wasu malaman suka ce shahid a nan gurin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saƙon da surar ta zo da shi shine wasu mutane da Allah ya tsine ma da ashabul ukhdud Allah ya tsine wa ma'abota wani rami ramin da aka galgala wuta a cikin shi aka kona masu imani mun tattauna malamai sun ce wajen mutum hudu su ne aka yi rantsuwar a kansu shine abin da aka samu a tarihi wanda watakil zai iya gaskatuwa akan wannan magana utila ashabul ukhdud su wai ashabul ukhdud malamai kashi hudu suka kawo maganganu wanda dukkanin su tattauna su ko da ta take alaka da sarkin farisa ko wacce take da alaƙa da faɗan musulmi da arna ko wacce take da alaƙa da kissatul gulam amanna bi rabbil gulam ko ko da take da alaƙa da mutanen da suka yi garinsu mai zaman kansu har wani sarki mai zalunci ya samu labarin garin ya je da niyyar ya yaƙe su ko su bar addinin su dawo gargajiyarsu inda suka yanke shawarar gara su kone a wannan ranar dan daga wannan ranar babu wata azaba da za a yi musu mutanen garin duka suka yi dafifi za su shiga rami har wani ɗan ƙaramin yaro yake gaya mahaifiyar shi iya karki dakata ki fada daga wannan ranar babu guntun azaba to Allah madaukakin sarki ya bamu labarin waɗannan mutanen guda hudu ko malamai suka ce waɗannan su ne sababi da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura sai kuma ya mana alkawari da cewa duk wanda ya fitina masu imani mun tattauna akan menene fitinar mai imani a hana mutum ya yi addini ta kowace fuska aka hana mutum ya yi addini saboda kin samu dama ko kin samu iko ko ya samu dama ko ya samu iko wannan mutumin idan bai tuba ba har ya koma ga Allah madaukakin sarki Allah ba zai kyale wannan mutumin ba innal ladina fatalul innal ladina fatalul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq lalle to idan har ba a tuba ba Allah ya ce suna da azaba ta wutar jahannama kuma suna da wata azaba ta gobara in dai mutum ya fitini mai imani wannan fitina mun ce ko mace ce ta fitini mijinta ko miji ya fitini matar shi ko ɗa ya fitini mahaifin shi ko shi uban ya fitini ɗanta ko aboki da aboki ko sarki da talakawa ko talakawan da shugabanninsu kowa yana fitinar kowa akan addini idan aka samu ɗaya ya fitini ɗaya ba a tuba ba to akwai azabar jahannama akwai kuma azaba ta gobara Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai ce kuma waɗanda suka yi imani innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير kuma wanda suka yi imani da aikin kwarai suna da aljanna aljanna da take da korama kala guda hudu wannan Allah madaukakin sarki yace shine sakamako mai girma ka shiga aljanna a baka gidan aljanna da ni'imomin da take cikinta da tafki pipe na ruwa kala-kala har kala hudu fiha anharun min ma'in ghairi asini wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa haka kuma Allah madaukakin sarki ya cike mana surar da rantsuwa akan ikon shi da buwaye shi cewa kuma duk abin da ya niyyata sai yayi inna rabbaka fa'alun lima yuri ubangijinka mai zartarwa ne ga dukkan abin da yake so sai kuma ba mu labarin kaddara da tsarin ayyuka komai yana rubuce a cikin wani littafi wanda yake tabbataccen littafi ne a gurin shi wani na ji kamar manyan darussan da muka fita da su kenan a cikin suratul buruj sai suratul farid shi ma mai kwankwasa muka ba da labari menene mai kwankwasa din mai malamai suka fassara kalmar abbari mai kwankwasa da shi mun samu fassarori da yawa wasu suna ganin har sihiri wasu suna ganin matsafa wasu suna ganin har yan kidnappers masu tsallaka gidan mutane da daddare to Allah ya yi rantsuwa akan a nemi sharri a yi magani a nemi kariya daga sharrinsa wasu sama'i
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ نعم شيما من جد الله ما دوك جنسر كيين سوا da sama mecece sama menene a da yadda Allah madaukakin sarki ya fassara abbari a cikin wannan sura mai girma Allah madaukakin sarki ya gaya mana wani tauraro ne mai matukar haske a najmu saqi jawabin rantsuwar yace ni ma kowanne rai a cikin mu namiji ko mace babba da yaro yana da masu kariya da masu kula da shi daga bangaren ubangiji in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kuna da wanda suke ba ku kariya lahu mu'aqibatun kamar da fara wata sura له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله akwai masu bibiya masu canjin aiki a tare da mu mala'iku haka Allah ya ajiye mana ba tare da mun biya ba wanda za su yi aikin safa da mu daban wanda za su yi na rana daban wanda za su yi na dare su ba in wannan sun tafi wannan su zo su lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfi gaba da shi da baya da shi duk inda muke akwai mala'iku ya hafazunahu min amrillah suna ba da kariya su tsare mu da umarnin Allah madaukakin sarki shine rantsuwar da Allah ana in kullu nafsin lamma alaiha hafiz sai kuma ya gaya mana dan adam ya duba yadda aka yi halitta shi فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق kowa ya yi tunani akan halitta shi ya aka yi halittarsa ta fara ya aka yi zo inda ya zo yanzu kuma gobe ya zai juya mun tambaya mun amsa muna kuma har yanzu tunani akan halittar mu dan ba a gama halittar dan adam in ji bahaushe har sai ya mutu daga ran da Allah madaukakin sarki ya kaddara aka samu sinadarin halittar kowa tun daga ran nan halittar shi ta fara ba ta kuma gama sai ran da aka binne mutu to Allah ya ce mu duba mu yi wannan ya aka yi halitta sai ya ga mana asalin mu mu ɗaiɗaikun ‘ya'yan adam ɗin banda halittar adam ɗin da aka fara daga turbaya sai ce an samar ta ne min ma'in dafi da wani ruwa mai tunkuɗa juna mai bin ɗaya a bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ta ina ruwan yake fitowa يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر na sai ce shi wannan ruwan yana fitowa ne ta gadon baya wannan ruwan namiji kenan ruwan mace kuma aka ce tsakanin kirjinta ta na ruwan yake fitowa to Allah ɗauko ruwa daga gadon baya a ɗauko ruwa daga kirji a haɗa su lokaci ɗaya su zama kwan halitta guda ɗaya a samar da halitta tun tana gudan jini ko tun tana nufa ta koma gudan jini ta koma tsoka a turo mala'ika ya hura mata rai har kuma ta zama halitta har a haife ta har ta faɗo har yanzu ga mana manya a masallaci da ji da gani da idanuwa da tafiya da wayo da hankali da kwakwalwa wani halitta ce ta Allah maɗaukakin sarki yana da bukatar lallai tunani akan wannan kuma a cikin darasin da muka tattauna a cikin wannan watan Ramadana din فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب babban izina Allah ya ce innahu ala raj'ihi laqadir Allah yana da iko da kuma zai dawo da wannan ruwan halitta ko dai lokacin da ya fita daga jikin namiji ko ya fita daga jikin mace duk wanda aka ce ya mai da ruwansa ta inda ya fito ba zai iya ba amma Allah na da iko idan an ɗauko waɗannan ruwayen an haɗa an yi halitta mun zama mutane mun mutu haka nan Allah maɗaukakin sarki yana da damar da zai sake haɗa mu yadda muka rayu haka za mu haɗu Allah zai haɗu tun daga halittar farko har zuwa ta ƙarshe Allah ya yi rantsuwa fawa rabbika la nahshuran nahum ko فوربك لنحشرنهم أجمعين Allah ya ce na rantse da ubangijinka la nahshurannahum ajma'in sai na tattaro su baki ɗayan su innahu ala raj'ihi laqadir to duk inda dan adam ya fito ba inda ake cewa ana buya in ana yara ne ana zanci aka ba da labarin alkiyama yaro sai ce ni sai in gudu karkashin gadon babata muna yara mun sha jin irin waɗannan maganganun ko mun sha faɗa su in aka faɗa alkiyama mutum ya tsorata ya ce to ni zai gudu ɗakin su a ranar ba maganar ɗaki ba maganar gari ba maganar ƙasa kuma kowa sai ya zo wa Allah maɗaukakin sarki ɗaya bayan ɗaya wala ƙadu ji'tumuna furada ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Allah ya ce mun zo muna ko kun dawo mana furada ɗaya bayan ɗaya yadda muka faɗo duniya ɗaya bayan ɗaya ba a taɓa ganin mutane biyu sun zo duniya lokaci ɗaya ba ko ana gani an taɓa gani an haifi mutum biyu lokaci ɗaya na eh na yan biyu na ina babar yan biyu to ina baba ƙarin biyu ina tunani ɗaya yana jiran ɗaya ne ya fito ko sai ɗaya ya fito sannan ɗaya ne ba shi hanya sai ɗayan ya sake fitowa amma su biyun su sako kai a tare jikin ya fito a tare ƙafafuwansu su fito a tare komai lokaci ɗaya kamar ba tsarin halitta ba ne na Allah maɗaukakin sarki ya isa ya yi amma kamar ba haka ya tsara rayuwar ba furada ɗaya bayan ɗaya walaƙar jittumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kun dawo mana ɗaya da ɗaya kamar yadda muka halice ku ɗaya da ɗaya kuma ko mutuwa ce ɗaya da ɗaya ake mutuwa ko da muna zaune Allah ya ƙaddara cewa ɗaki ya faɗo duka mutanen su mutu amma kowa lokacin mutuwarsa daban ne a lissafi na ɗan adam ne muke ganin duka lokaci ɗaya aka mutu amma Allah yana da bambancin lokacin mutuwa mutuwar da duniya ta yi ittifaƙi tana da yawa an yi ta kusan lokaci ɗaya ita ce mutuwar da aka wa iyalan fir'auna soja mutum dubu ɗari shida da hamsin da wani abu allah ya ce wa ruwan ya komo ya haɗe ya haɗe su a ƙasa da minti sakan talatin ba guntun wanda yake ne ita ce mutuwar da ta fi ɗaukan mutane da gaggawa a cikin lokaci guda ɗaya amma kowane lokacin mutuwarsa shi ma daban ne ya za a tantance na littafin ubangiji wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwalan so za mu koma ga ubangiji wannan ranar da za mu koma ita ce ranar tonan asiri kowa sai an nuna masa abin da ya aikata da tsuru da makirci da gulma da iya yi da gaskiya da amana da sallah da azumi duk za a bayyana su a wannan ranar yau ba tubular sara'ir dan adam kuma a wannan ranar ba yi da wani ƙarfi فما له من قوة ولا ناصر shi a karan kansa bai da ƙarfin da zai taimaki kanshi ba yi da wata ƙarfi bai da wata rindina wala nasu kuma ba yi da wasu masu taimako shi ba zai taimaki kansa a karan kansa ba daga wajen kanshi kuma ba wasu mataimaka da za su taimake shi amma lahu min quwwatin wala nasu Allah ya sake rantsuwa da sama yace
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Allah ya rantse da sama ma'abociyar zubar da ruwa da ƙasa wacce take tsagewa shuka ta fito sama'i za ta raja wal ardu za ta sada sai Allah ya ce wannan alkur'ani bayani ne daki da daki ba wasa bane ba wargi bane ba innahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hazl ba warki a cikin qur'ani bai kama da wasa ba amma ana samun masu kishi ko masu kin addini ko munafikai ko annabi mai suna yin kai da makirci innahum yakiduna kaida Allah ya ce ina mai da kai a gare su wa akidu kai ya ce a saurara makafirai a yi musu jinkiri ɗan ƙaramin lokaci Allah na jira zai kama duka iya abin da aka yi ɗan lokaci kaɗan da Allah maɗaukacin sarki zai kama mutum Allah ba mu labarin yadda ya halakar da al'ummu da al'ummu da al'ummu akwai al'ummar da in na karanta har kullum ina jin tsoro kuma ina mamakin izza da isa ta ubangiji haka Allah madaukakin sarki ya gaya wa mutanen annabi lut ka gaya wa mutanen cewa wannan mutanen za a halakar da su inna mau'idahum subh lokacin asbahi shine lokacin da za a halakar da su kuma Allah madaukakin sarki ya tambaya ya ce alaysa subh bi qarib wai asuba ba kusa take bane su kuma wanda aka suke gaba da waɗannan da suka yi munafurcin suka yi arnancin Allah ya ce a ba su kwana uku tamatta fi darikum salasata ayyam ku more a gidajen ku kwana uku yace wannan shine lokacin da babu ƙarya ba za a tsallake ba ba wanda isa ya tsallake da haka yanzu Allah ya ce a saurara miki fa mazilul kafirina amin ruwaida a saurara iyaka lokaci ne za a saurara miki ki yi hekara nawa a duniya kuma hekara nawa ne ake iya jin daɗi da rayuwa da Allah Allah ya sa kuna da tsaffi a gidaje ina wata kakarta ta uku take nan ta je su tattauna ta tambaye ta daɗin rayuwa kakarta ta uku yanzu ta tara da hekara talatin ko ke kina da talatin babaki wata ɗin tana da hamsin kakarki ta farko tana da saba'in ta biyu tana da tamanin ta uku a ƙadda tana da tasa'in da Allah jini ki samu wani ɗan hekara tasa'in ɗin ki same ta da Allah ya daɗin rayuwa hekara tasa'in kaɗai to a ciki ina hekarin yarinta ina hekarin rashin wayewa ina hekarin jin daɗi ina hekarin jin ƙarfi da karazana ina haikarin 'yan matansu ina haikarin girma ina haikarin tsufa ina lokacin jin daɗin idan wannan shi ne jin daɗin yasa Allah ce fa mai hilil kafirina amin murwaida sai sura ta gaba a ce ta ƙarhe suratul a'la Allah maɗaukakin sarki ya ce a tsarkake shi shine maɗaukaki sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ثم رسواني الله مدعوك في سلكي كي ko bayani akan kudura da isar shi ya ce a ɗarɗake shi shine maɗaukaki muka ce ana faɗinta wannan umarnin a cikin sujada fasabbih bismi rabbikal azim bismi rabbikal azim karshen suratul waqi'a sai manzo Allah ya ce ku rika fadin wani a ruku'un ku mun fada a cikin karatu shine dalilin da yasa muke cewa subhana rabbil azim a ruku da aka saukar da wannan sabbih isma rabbikal a'la sai Allah ya ce ku sata a cikin sujadar ku shine dalilin fadin subhana rabbil a'la a cikin sujadar ku sai ce to a tsarkake ubangiji sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa mun yi bayanin yadda Allah yake halitta da daidaita halitta da yadda ya dan adam da yadda dan adam yake ita ce daidai a halittarsa in ba manta ba har a misalin da na bada na ce a cire hannayenki daga gefe a dawo da ɗaya gaba a dawo da ɗaya baya inda ki gani a za ki iya tafiya haka kawai hannun kar a bata ne kar a ce baki da shi a ɗauka kawai a sa ɗaya a gaba ɗaya a baya tafiyar ya za ta yi ko kuma yadda kike yanzu misali a ɗauki ƙafarki a ɗora ta a kanki ya za a wajen tafiya ko kuma yadda aka yi kyautau da ƙafa takwas yanzu ke ma a ƙara miki hannu biyu da ƙafafu guda biyu to irin tafiyar kyautau zaki ko kuma irin ta dabbobi zaki ko irin ta mutane za ta khalaqa fasawa duk wata halitta da muka gani ta Allah daidai take allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fa hada ya tsara kowace halitta kuma ya dora halittar kowace a tsarin da ya dace da ita an na bamu labarin yadda kowace dabbobi suke neman abincin da Allah ya tsara musu da kuma hanyar da za su nemi abinci din da kuma yadda kowace take tsare rayuwarta har ɗaya daga cikin wasu malamai wanda ya yi magana akan cewa sanurihim ayatina fil afati سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد Allah ya ce za mu nuna musu ayoyinmu a sassanin duniya wa fi anfusihim mu nuna musu aya alama da take nuna cewa tabbas Allah Allah ne a karan kansu hatta ya tabayyana lahum annahu al-haq har sai sun yadda wallahi Allah gaskiya ne awalam yakfi bi rabbik Allah bai wadata ba bai isa a ce maka ba shi akan komai yana da sani shahid to wanda yake bayani akan wannan sai ya kawo wani abu duk duniya babu abin da yake gaba da bera irin gudan zuma duk duniya mun san bera a gidanmu ko ko ba san bera ba bera ba san yi ba an san shi yana da daɗin zama ko bai na in yana da daɗin zama wata ƙilba ku haɗu ba da a abincinki na sauro ran da kuka haɗa abincin sauro za ki gane yana da daɗi ko bai da daɗi ko ran da ya jirkito tukwanen sama kan na ƙasa kuma suka rikito su wata za ki gane yana da daɗi ko bai da daɗi to shi bera yana da guba yana da bala'i a jikin shi kawai zama haka a ɗaki da shi akwai guba da barazana ga lafiya ina ji akwai wata lafta da na taɓa yi akan mai gatari akan tsarin lafiya na musulunci dalilin ma da yasa ake shara da fidda tarkace daga aiki wallahi akwai irin wannan bera kaɗai haɗari ne ga lafiya so wanda ya fi kowa sanin haɗarinsa da gaba da shi kudan zuma kuma ya zai bera kudan zuma zai yi da bera babu yadda zai yi da shi to amma tun da akwai tsari na ubangiji wanda zai kaddara fahada ya tsara kuma ya dora kowa akan tsari shi malamai suka ce duk inda bera ya ga zuma ta yi saka ta zuba ruwa sai ya sa kai ita kuma zuma ba za ta bar shi in ya sa kai ya shiga ta ɓaci ita kuma ba za a bata mata ba saboda Allah ya ajiye wannan zumar duk wanda ya sha ya khruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas daga duwawun ita wannan zumar Allah ya ce wani abin sha yana fitowa وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ظللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون na'am bayan umarni ko wahayin da Allah madaukakin sarki ya wa dan zuma da inda za ta ci abinci daga duk wata bibiya mai daɗi mai ƙanshi mai ƙayatarwa ta ci in ta ci ga inda za ta yi gidajenta ta ɗauka a jikin duwatsu a jikin bishiyoyi da irin jiniya da mutane suke ajiyewa ta yi gidajenta a gurin idan ta tashi ta yi wannan gidan ta yi saƙa ta zuba ruwa Allah ya ce ta wannan jikin nata akan samu na abin sha mai daɗi yakan fita fihi shifa'un linnas waraka ce ga mutane to fera guba ita waraka fera ƙato kudan zuma ƙarami sai aka ce Allah ya hore mata to wani irin sansano da idan fera ya taho da mita da yawa za ta gane ya taho saboda haka sai take da cikin 'ya'yanta sai take da wasu nau'in sojoji beran yana tahowa suna jin karninsa ko kila shi adadi suke tahi lokaci daya suke masa harbi lokaci daya saboda haka zafin gubar harbin nasu ba zai iya bar ya motsa daga inda yake ba amma idan ba su harbe ni lokaci ɗaya ba za su iya kashe shi ba ina wani ce ta zo ɗat ta tafi ɗat zai ƙara su to amma ya san kai wani adadi to lokaci ɗaya wa zai iya kirga su wa zai iya kada su ya aka yi suka sun san wannan adadin ya aka yi suka san inda ɓeran yake a lokaci ɗaya amma duka za su diran mashi lokaci ɗaya kowace ta harbi inda za ta harba a lokacin zai suma inda ya suma ɗin wannan anan ne kuma zai mutu idan ya mutu ba zai wuce kwana uku ba zai fashe in ya fashe gubar da za ta fita sai ta sake lalata wa kudan zuma ne wani zumar da ta zuba wannan in suka dawo sai Allah ya sa wasu sojoji daga cikin su har wayo wasu adadin kudan zuma aikin su suma daban su kuma su tafi su zaka wani ɗaya za su fesa musu su kuma wani abu a jikin shi idan zai shekara a gurin ba zai kumbura ba ba zai riɓe ba ba zai fashe ba har sai lokacin da mai ɗaukan zuma ya zo shi kuma in ya tattaɓe a gurin zai fara ɗauke wannan ɓeran ya jefa ya gyara gurin sannan kuma ya tatsi wannan kudan zuma ɗin da bisa da ita ba za ta yi amfani da wannan zuma ɗan adam ne zai amfani da ita amma Allah ya tsara halittar ta wallazi qaddara fa hada ya tsara kuma ya ɗora wa kowa tsarin da halittar za ta tafi daidai wallazi akhraja al-mar'a faj'alahu ghuta'an ahwa duka abin da Allah yake so ya tabbatar da cewa za a karantar da manzon Allah Qur'ani a bahi wahayi a bahi shari'a ba zai manta sakon Allah madaukakin sarki ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya so abin da Allah madaukakin sarki ya so a manta shine annasikh wal mansukh idan Allah baya so a rike aya baya so ta zama shari'a ana soke ta a ɗauke ta karatunta ko a bar karatunta a ɗauke hukuncinta ina illa ma sha Allah alladhi ya'lamu al-jahra إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى na'am sai kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana yadda mutane suke zama kashi guda biyu wanda suke karɓar gaskiya da aiki da gaskiya da kuma waɗanda suke guje ma gaskiya da sakamakon da Allah yake bawa masu karɓar gaskiya da masu guje wa gaskiya ɗin ya rufe sura da cewa kada afla aman tazakka wanda ya gyara rayuwar shi ya gyara ɗabi'un shi ya gyara halayensa wannan shine yake cin nasara dama duk ribar karatun da muka yi a cikin wannan ramadan bukatar da har shi ramadan din a garan kanshi kawai mai gyara ɗabi'unmu ne sai ya ce mana aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangijin shi fa salla ya kuma yi sallah muka ce da wannan ne malamai suka cire hukunci da wannan malamai suka wuce suka cire hukunci cewa wanda ya ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki ya ba da zakatul fitr ya kuma yi sallar idi to ana kaddara masa ya faɗo a cikin wannan faɗin kada aflaha man tazakka zakatul fitr wa zakara asma rabbih wa salla ya ambaci sunan ubangijinsa ne muka ce kabarbarin da ake a tafiya idi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وذكر اسم ربه فصلى يوم سلر إيدي haka muka ce umar dan abdulaziz ya cire akan cewa zakatul fitri ambatan allah da sallar idi wanda ya su domin allah maɗaukakin sarki bayan ya gyara halaye da ɗabi'u ya ci nasara kada aflaha man tazakka wa zakara suna rabbihi fa salla da dalilin da yasa dan adam yake fifita rayuwar duniya alhali lahira ake so mu tafi fifita Allah ya samu fifita rayuwar duniya a rayuwar lahira sama da rayuwar duniyar mu duniyar mu karewa take lahirar mu tabbatuwa za ta wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi alkhairi ita tafi zamuwa inna hadha la fi suhufil ula wannan maganar cewa lahira ita ce manzuwa ita ce tafi alkhairi lafi sufufin ula tana cikin halitta tafan farko so ne da tafan farkon ta suhuf ibrahim littattafan annabi ibrahim ko takaddun annabi ibrahim wa musa da littafin attaura duk wannan maganar akwai ta ina ga wannan sunan surori guda uku da muka ambata na dawo mana da bayanin su ne mu tattare darasin a dunkule da muka samu a cikin wannan watan ramadana allah ya mana alfarma ya ba mu damar aiki da abin da muka faɗa allah ya tabbatar mana da shi a cikin kwakwalenmu allah ya sa mu samu sakamakon aikin a gaban allah madaukakin sarki a ranar gobe alkiyama kafin da kira sunan waɗanda suka ba da takardarsu za mu ba da dama idan akwai mai tambaya ɗaya biyu uku mu amsa in ya so kuma ce mai namu tambayoyi din in babu tambaya to alhamdulillah hannu ne aka daga to wanda suka rubuto sunansu na tsammanin nan ga takarda wajen ɗari shi ne zuwa biyu kawai na gani takarda ɗaya da sunan mutum biyu sauran dubu tsorata ne me ya faru kuma ga haifi kama karatun na nemi shi a yanzu shi ne karbo takarda
ko so ake an ji tambayar da na haɗa da hannu an ki yawa okuba
wannan takarda
a haka ne
wannan dai tambayoyi ne wannan ta ce wai malam dole sai da sabon kaya mutum zai je idi ko kuma in baya da halin sabon zai iya zuwa da tsohon
na shi zuwa ihu sunna ce mai zaman kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a ranar idi kusan mutane su fita kwansu da kwarkwata zuwa ga filin idi yake har matar ma da bata sallah wata take jinin haila ko take jinin biki an umarce ta ita ma ta je filin idi ta zauna ta ji hudu ba lokacin da za a yi sallah su koma gefe su zauna banda gulma in sun zauna idan an haɗu kuma za a yi wa'azi su da su zauna su ji wa'azi a ga musulmi sun fita da yawa a ga musulmi sun dawo da yawa a ga farin ciki a ga annishuwa a ga walwala wannan yin abin da ake da bukata a ranar idi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar matar lokacin da take riwaya take cewa ya muna umarni wadda ma ba ta da rigar da za ta je idi mu ba ta rigar da za ta je ta idi zamanin sahabbai akan samu mutanen da ba su da wadataccen tufafi rigar ba ta wuce guda ɗaya ba ko guda biyu to a duba wata 'yar yagaggiya wata 'yar doguwar rigarki mai haɗi sai ki bata ta haɗa ita ma yadda ke filin idi ba dole ba ne amma idan Allah ya hore miki kina da sabo to sabo ake so ki samu idan ba ki da sabo wanda ya fi kowanne kyau da tsafta to shi ake so ki sa a wannan ranar a je idi sannan bayan an za mai kyau mai tsafta ana so ya zamanto lalle akwai shiga ta musulunci akwai hijabi in an wa fuska kwalliya akwai niqabi in an yi kuyi a hannu a sa safar hannu in an caccaɓe kafa a sa mata safa baka na'am Allah ya sa mu dace
na'am insha Allah akwai yaha yaha a bara wai ana neman ta in ta ce ba ta da lafiya so in ta sai ta ta Allah ya ba ta lafiya wannan mai tambaye ta ce dan Allah malam muna da tambaya akan gadan kalala zuwa Allah ya ce su ci gadan ba su ci gadan sa shi wannan wanda take magana a kawai yana idan yana da kanne mata guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya yana da kanne mata guda hudu uba ɗaya sai kuma kannan babansa mutum shida ko da mata biyu mata to zuwa ya gaji a ba a garin
to rigewar ina tambaya kana mai mai samu a yawa take eh shi wannan tana tambaya akan gadon kalala ko kalala guda biyu ne Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani so idan za a ci gadon kalala sai ta lissafo mutu shi kalala shine mutumin da ya mutu bai da 'ya'ya bai da iyaye in muka ce bai da iyaye babansa ya mutu kakansa ya mutu baban kakansa ya mutu har annabi adamu ma baya nan in dai ka ɗaga sama ba wanda za a samu shi ne kalala in ka iyo ƙasa Allah bai taɓa bashi aihuwa ba ko kuma ya haifa babu ko ɗaya shi ne kalala to Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙaddara ya ce idan za a ci gadonsa a farkon suratun nisa'i sai an baci gadon ‘ya'ya ‘yan uwa mata da maza Yes, a- وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce idan mutum ne za a gaje shi a matsayin kalala yana da ɗan uwa namiji ko ɗan uwa ta mace to kowanne ana ba shi sudus ma'ana yanzu ɗan uwansa da suke uwa ɗaya uwa ce ta haɗa to ana ba su gado kowa ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida idan kalala ne fa in kanu aksara وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث in kuma yan uwan nasa mata guda biyu ne zuwa sama to ana hada su a ɗaya bisa uku sai a ba su gado wannan su ne kalala na farko kalala ta biyu kuma ita ce can ƙarshen يستخفونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك sai ce a yastaftunaka suna tambayar ka ka gaya musu Allah zai ba ku amsa akan kalala mutum ne ya halaka ya rasu ba yi da ɗa laisa lahu waladun walahu ukhtun amma yana da ƴar uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko suke uba ɗaya can ta farko uwa ɗaya wannan da muke amsawa yanzu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sai ce falaha nisfu ma tara ita tana da rabin dukiyar shi wa huwa yarifu وهو يرثها إن لم يكن لها ولد shi kuma idan ita ce kalala din kuma take da wannan dan uwan namiji shi kuma shi zai kwahe dukiyar ta baki daya to ita wannan mai tambayar ne ta ce ne yawwa sai take yana da ɗan uwa yana da ƙanne mata guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya Eh, kaga mata.
wannan su ne shakikai kenan na'am sannan kuma yana da ƙanne mata guda hudu uba ɗaya so kuma yan uwa mata hudu uba ɗaya tofa uwa ɗaya uba ɗaya guda biyu guda biyu da kuma uba ɗaya guda hudu uba ɗaya Guda hudu.
guda hudu sai kuma ƙannan babansa mutum shida maza maza hudu mata biyu su ne bakwanni ko eh na'am to yanzu an da zamu raba gadon waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sun fi ƙarfi akan waɗanda suke uba ɗaya kuma sun kai mutum biyu sun fi mutum biyu don haka ana ba su biyu bisa uku na gado tun da an ba da biyu bisa uku na gado gadon mata ya cika ‘yan uwa da suke uba ɗaya babu abin da za su samu babbanni wanda suke maza to anan kuma su ne za su zama to a su bai na dukiyar su za su ci sauran dukiyar shi wallahu ta'ala ala tun da duka ƴan wannan da aka lissafa ba namiji ko ɗaya ciki ko ba namiji wallahu ta'ala ala
wannan ta ce wai tana suna so a musu bayani akan dangane da hudubar da ake yi a bayan sallar idi ina ga da yake mutane ta yi suke zuwa kamar yadda aka saba a juma'a eh hudubar da ake a bayan sallar idi ba ta kai hudubar da ake yi ba kafin sallar juma'a ita bai zamanto dole bane sai mutum ya saurare ta kuma idan mutum da za a ce idan mutum bai saurare ta ba sallar idin shi ya lalace amma babban abin da ake da bukata wanda ya halarci idi ya jira ya ji mai sakon da ake so a faɗa a idi ita ce ribar halartar wannan idi ana faɗar sakonni da wa'azi da tunatarwa wata ƙilga abin da zai iya taimakon mutum tsawon shekararsa ko ya gyara masa kuskuren da ya yi a shekararsa in amfanin hudubar idi wallahu a'lam wannan ta ce wai da gaske ne idan mutum ya sallar idi an yana da duk abin da ya aikata wallahi ban sani ba
malam menene hukuncin matar da magana ba ta kai ta kawo ba da ita da mijinta ta ce ta gaya masa maganganu marasa daɗi eh ba a rubuta shi ba
Allah ya ƙara wa malam lafiya amin malam ya ƙara mana neman malam ya ƙara mana bayani akan sallar hajjoji kuma yaya za ka yi ta a gida kai ɗaya
na sallar tahajjud to ita ce sallar da ake ba mutum yayi barci ya tashi wa min alladhi fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda idan kin yi barci kin tashi ki alwala ki sa kayan da kike yin sallah da su wanda za su ta jikinki sai kuma ki kabbarta sallah bacin kin yi alwala ki kallaci abin da Allah madaukakin sarki ya hore miki na alqur'ani ko dai kike maimaita karatu ko ki kauce qur'ani in zaki iya ko aya ɗaya kika iya kike iya yi da ita duka babu laifi an samu duka wani ya tabbata a magabata akwai wanda sun karance kusan qur'ani a dare ɗaya akwai wanda sun karance izu goma kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin tahajjudi da suratul baqara nisa'i ya dawo ya karanta ali imran duka wannan a dare ɗaya sannan taɓa samun usman bin affan ya taɓa yin sallah da raka'a guda ɗaya in tu'adhibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim tun daga farkon dare har ƙarshe wannan ayar ta maimaitawa so iya abin da Allah ya baki iyaka shi zaki yi alwala ki kabbarta sallah ki ta karantawa Allah madaukakin sarki ya sa muke lada tsawon dadewa ake so a bukata a sallar dare ba yawan raka'o'i ba a dade a tsaye shi ake so ki ta yi ki ta yi abin da Allah da ki karanta sai kuma ki koma ki bacci ki huta sai ki tashi ki sahur kuma sai Allah madaukakin sarki ya kai mu lokacin shan ruwa na'am wannan kuma tana tambaya ne akan idan liman yana karatun sallah kana bin sa sallah a fili kenan za ka bi karatu ne ko kuma a shiru kawai shiru ake a saurare shi lokacin da yake karanta fatiha kina sauraren shi yana gairu magdubi alaihim wala dhalin ki ce amin in ya kawo karatun sura ki shiru idza qara al imamu fa ansit man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'a idan limamin kana karatu ku shi wanda yake da limami karatun limamin sahi da limamin shi da haka in kin zo masallaci kina bin jam'i ba karatu zaki ba saurara zaki ki ji mai liman kawai yake faɗi kina ganewa ko ba kya ganewa Allah sa kina ganewa wannan a dunkule dai abin da takarda take nufi shine tana tambaya ne akan ko tana so ita a yadda ta rubutu kamar a yi mahaifiyarta nasiha tana da saurayi kuma mutumin kirki ne a yadda ta faɗa amma uwar ba ta san kwata-kwata a je a dawo ake ta wannan shine take neman a yi wa uwar nasiha kuma a sa a sa ta addu'a Allah ya zaba mata wanda ya fi kai ita ɗaya tana son da kirki tana son sa kuma na kirki ne amma uwar ita ba ta san saurayi
so wata kai ma maki uwar tana nan tun da aka ce ai nasiha ko na'am to hikin aita ji yaki tana son na kirki ke kina jiran wanda kike jira ko kuma ta ce a miki nasiha so kamar ta gama zaɓin wanda take so kenan tunda ta gama zaɓin wanda take so da Allah ki ji tsoron Allah in dai bakin gano aibin da zai cutar da ita bane a rayuwa to ki bata ke kuma yar ki tsaya ke ma ki nasu ba mamaki duk da kika ga addinin ita uwar ta hango ki abin da baki hango ba ta ga abin da baki gani ba wata ya ku tsaya ku tattauna a gida ga ke ga ta umarni ga dalilin da yasa nace ina son shi ita kuma ta ce miki to baby ga abin da yasa ba na son shi sai ku tattauna a ciki waye ya kamata a ɗauki maganar shi kuma ba iya addini kaɗai aka ce a kalla ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta idan ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu an yanda da addini an yanda da dabi'u addinin sai ya zama tona da akida ta ahlus sunna lafiyayya mara matsala lafiyayya akida sannan yana da halaye mai kyau mu'amala da makwabta da mutanen gari da mutanen unguwa in yana da wata matan ya zama sai yake da matan in yana da iyaye ya zama sai yake da iyaye ya zama sai yake da abokai ya amana sai yake barawon gwamnati ne ko ba barawon gwamnati duk an duba waɗannan yana da gaskiya abu da ake duba a rukunin mu'amala galibi abin da muka ɗauka a addini in namiji ne in yana da gemu yana asuwaki malamin islamiyya ne za mu ɗauka mai addini ne bai tsaya ba a nan in mace ce kuma in tana sa hijabi tana zuwa ta hajjibi sai mu ɗauka ni addini ce ba a nan ya tsaya ba addini daban sannan mu'amala daban dole sai an kalli ɗabi'u da haka ke yanzu in kin kalli addini babar ta kalli ɗabi'a to kuna da buƙatar ku tattauna in Allah ya kaddara mijin da kika zaɓo ko saurayin da kika zaɓo ya cika dukkanin abin da ya sa aka ce a ba da aure kuma a bashi da ita wata ji tsoron Allah madaukakin sarki ta bar zaɓin yatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai addinin ya zo ba ku bashi ba ana jin tsoron fitina ta faru a doron ƙasa rayuwar ƴaƴa da yawa da ta lalace cikin mata ta lalace ne a sanadiyyar auren su na fari an ki ba su abin da suke so an ba su wanda iyayen suke so sun aminta amma daga nan rayuwar su ta lalace ba a ba su nasun ba ba su karɓi na iyayen ba wataƙil a nan addini rayuwar su ta lalace wata ta gode ta bar garin wata ta shiga karuwanci wata ta shiga duniya wata da ita da iyayen ai a jahannama ƙwarai da gaske ita uwar na ta tsarin daban ita yar na ta tsarin daban kuma ba wanda ya daidai tsarin allah maɗaukakin sarki ai na za su haɗu a jahannama yasa manzo Allah ce in ba ku yi ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina da barna mai yawa dan mai su tambaya su dakata haka kuma mun ba da damar tambaya ba a yi ba to za a samu barna mai yawa a doron kasa dan haka abin da ake bukata a aure ba na mutum ɗaya bane aure na uba ne aure na uwa ne aure na yarinyar da za a aura ne amma babban kalma a ciki ita yarinyar da za a aura dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku kuskura ku aurar da ƴan mata sai da izinin su wa ibnuha simatuha ko samtuha manzon Allah ya ce izinin budurwa ne ta yi wa kike so a cikin samari sai ta ci gaba da aiki wani ta ci gaba da aiki wani wani wani da aka ko ta hiru to shi kenan an zo gurin ko kuma wane ya turo maganar ana faɗa ita ga ɗaki a guje shi kenan ta ba da izini babban gudunmawa ta ta ake da bukata uba kuma ya tantance ɗabi'a da halayen wanda zai auri uwa a ba ta shawara a ji mai ra'ayinta saboda iyaye su ne masu zagon ƙasa su ne masu lalata aure kafin a ankara duk auren da yake sati ba a rasa laifin uwa a ciki da auren da ya ƙi shekara kaɗan ne babu gudun uwar marƙuwa yarinya a ciki amma uwa idan tana son aure to ko zai mutu yakan ɗan yi tsawon rai kafin ya mutu Allah ya samu dace
wani ta ce malam an ce yawancin mata yan wuta ne amma yanzu na ga yawancin mata sun fi maza neman ilimi za ka ga wasu maza suna kwance suna bacci amma mata sun sun tafi neman ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sallar idi da ya sallar idi ya yi huduba mata suna can baya sai manzo Allah ya gane ba su ji wannan hudubar tasa sai ya ce a Bilal rakani sai ya biyo sahu ake buɗa musu suka wuce sai da ya je can baya inda mata suke da ya zo ya tsaya akan sai ya ce mata ku yi sadaka ku yi sadaka ko kuma ku ji ba ku yi sadaka ba ku ce ba to yawa yanzu kaga kamar ba da ku ake ba mata ku yi sadaka ku ce to ima da ya tsallaka ya ce mata ku yi sadaka ya ce na gan ku kuna da yawa a wuta kuna da yawa a wuta haka manzan Allah ya gaya musu yi ne kudu ba su ta idi sun je idi sun jiyo wa kunnuwansu ya ce kuna da yawa a wuta manzan Allah bai ce ba laifin da ya sa za a ƙona mata rahin karatu ne suna da karatu bai ce ba rahin zuwa makaranta ne mace an kasa ta a makaranta ba ta denawa namiji shi ne kwallo in yi ɗaya biyu uku sai an buɗe ta sabuwar makarantar amma mace ita shekara goma ba ta gaji ba a hirin ba ta gaji ba muna da matan da wallahi tun da suka fara makarantun islamiyya har suka mutu a makarantar islamiyya suke Allah ya ji ɗanta kwana-kwanan na malama Fatima ma'aikaciyar asibiti har rasu wata ɗaliban mu ce asibiti har ta yi rita aikin gwamnati ba ta dai zuwa makarantar islamiyya so kaga kenan mata matsalar ba a zuwa karatu ba yake matsalar a aiki da karatu yake sai manzo Allah ya ce laifi biyu shine yake sa mata su shiga wuta laifi nawa laifi biyu ne yake kona mata laifi na farko ce tuksirna la'ana kuna da yawan zagi tsinanne ɗan iska ana ji aiko kaga wannan kalmar mai sauki ɗan da ta haifa da ranta ya ɓaci ya kaji ta ce masa tsinanne ɗan iska dama ban haife ka ba asarar asarar haihuwa dama na zaune ka tuksir nan la'ana kuna yawan tsinuwa wanda shi ne laifinku na farko laifi na biyu wa takfurnal ashira ba kwa wa mazanku godiya ba kwa godiya mazanku wa takfurnal ashira kuna wa mazanku butulci wanda shi ne kawai laifin wacce ta gyara ta kubuta wacce ta kasa gyarawa tana ciki in dai bakinta akwai zagi akwai tsinuwa to ta ci amsin idan tana yawan renuwa to ta sake cin wata hamsin ita yar wuta ce wannan gangariya idan akwai ɗaya ba ɗaya to rabi da rabi kuma rayin godiya na shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda za ka kyautata wa ɗayansu tsawon rayuwa ran da ta ga kuskure to a ranar za ta ce mai ka taɓa yi masu jiran gori kenan jira take ta ce ai dama radin ma dama an yi kaza yau mai kamu ban da ƙaddara akwai na sha faɗa a karatu akwai mutumin da matarsa ta kalle yau me ka saka ni mana me ba wake da hinkafa ba ne saboda haka ita tun da ya aure ta ta gaba komai hewa ke da hinkafa inda ka sake ni mun ba wake da hinkafa ba ne kaga yanzu kenan komai na duniya da ya mata tare na wake da hinkafa ne kadai ina ji kuma a karatun da muka taɓa yi da kuma faɗa faɗa cewa ni'ima ce ma mace ta bar gaban mahaifanta a ce yau ta samu mijin da zai aure da ni'ima ce yau wani ce yana son ki a rayuwa ma arziki ne ya zo gidan ku ce yana son ki arziki ne a ɗaura miki aure arziki ne a kai ki gidanki arziki ne idan Allah ya jarrabe ki ba ki da wannan za ki zauna ku tsufa tare da babanki akwai tashin hankali da ya tsallake wani so kiwa Allah godiya akan duk irin ni'imar da ya baki wani ne ke zama mata a wuta zuwa karatu yana da amfani amma wannan laifin biyu kar ku kuskure a same ku da shi tsinuwa da butulci da rashin godiya Allah ya tsare ku ina ga mutane tambayar na ko eh lokacin sallah ma a cikin tabbayan an ka tambaye da aka rubuto ta farko ita ce ruqayya bude sani na take to ta hutse a wace sura kike so a miki tambaya suratul buruj na'am menene buruj na gurbi-gurbi na taurari ba ni sunan ɗaya da hausa ko da turanci na sunan gurbi sunan gurbi ɗaya na taurari da hausa ko da larabci ko da turanci wasa ma ya dil buruj kin amsa buruj gurbi na taurari ko yayi wal yawmil maw'ud wa dina yawmil maw'ud yawmil maw'ud wal yawmil maw'ud wal yawmil maw'ud to a cikin tambaya biyu kin ansa ɗaya uku za a yi wa shahidin na to barakallahu fiki kin yi namijin kokari tunda so nake fito a farko kin yi namijin kokari nusaiba musa a wace sura kike son tambaya na suratu tariq na'am wa tariq daga cikin fassara a tariq da muka bada da me da me kika iya rikewa kawo guda biyu akalla
na mu zo kusa sai ki faɗa da za a ɗan ji ko masu rikodin muke ɗaukar mai ansa rubu yawa to daga murya kuke juyawa sai kuke ɗauka نعم سوارة
jiki masu ɗaukar rai
ina kai ran bayi sama a kwankwasa kofar sama ɗaya da kuma kai ayyukan bayi sama ilahi ya tsadun karibu tsayibu والعمل الصالح يرفعه النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ kowace rai tana da mai kariya wace irin kariya kariya da mala'iku suke badawa ya ake halitta ɗan adam ne na'am na'am daga ina yake fitowa da kuma tsakiyar kirjin kyamace barakallahu fiki nusaiba musa ta amsa dukkanin tambayoyinta don haka a rubuta sunanta akwai zahara'u muhammad zahara'u muhammad akwai zainab sani umar na'am zainab sani
zainab sani umar ta matso gaba
bisura saboda lokaci sai kun ɗan yi sauri fa
yawwa
malama a wata tambaya a wata sura kike son tambayar ki dan zo daga saitin filan nan yadda yake yake gani
na surat suratul a'la na'am wallazi qaddara fahada wanda na'am ya shirya mata abin da ya kamata ko na'am sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai ba za ka manta ba me za a karantar da manzon Allah da me kuma da kuma ilimin shari'a ko sanuqri'uka fala tansa manzon Allah zai manta wani abu fata fata sanuqri'uka fala tansa sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya so kada aflaha man tazakka wanda ya yi zakka muka ce menene zakkar ku na zakatul fitr kafin zakatul fitr a lokacin karatu na ce kafin a wajabta zakka in an ambaci zakka ana nufin نعم idan kafin a wajabta zakka ta zama wajibi idan aka ce zakka ana nufin ne ko kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye ke ma an zo yinki sun zo lafiya kalau zainab sani umar a rubuta sunanta maryam abdullahi maryam abdullahi a wace sura kike so na suratul a'la ke ba tawo bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya me yasa mutane suke son duniya akan lahira na saboda suna ganin kamar ba za a je lahirar ba haka muka faɗa a karatu ba ina ji har hadisi mun kawo ko muka ce me bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya me lahira ta fi duniya da me lahira ta fi duniya da duniya da lahira wace ta bi to da mai lahira ta fi duniya na? iya mana guda biyu sai kin daga murya ana daukan ki ba duniya tana ganin ki yanzu haka ita lahira to ko ka samu ko ki samu ko wuta ko aljanna so in haka ne kenan ai duniya ta fi wanda bai samu aljanna ba kaga ai gara duniya da mai lahira ta fi duniya an sarfa tana cikin karatu tashin hankali to baki amsa biyu ba ba mun littattafai guda biyu wanda aka saukar kafin qur'ani kuma dogaro da suratul a'la to malama maryam kin yi namijin kokari ko a ke kin yi ta mutar kokari insha Allah hawa usaminu hawa usaminu ake zo ka aiki a gurin tsayuwa yanzu kuma a hutar da 'yan bidiyar su mako tambayoyin ki suratu suratu tariq Allah madaukakin sarki yace innahu ala raj'ihi laqadir shi Allah ala raj'ihi akan dawo da shi dawo da me fasara bi muka bada ko da me da me akan na'am dawo da dan adam abin ya mutu abu ne mai sauki fassara daya ta biyun fa innahu ala raj'ihi laqadir يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر mun fassara guda biyu ko dai shi dawo da ɗan adam ɗin a bayan ya yi rayuwa ya mutu Allah ya dawo da shi mai sauki ne da me aka halicci ɗan adam min ma'in dafi ya min bayni sulbi wata ra'i innahu ala raji'ihi da qadir me take fassara ta biyu na halitta ɗan adam ɗin to amsa ta farko ne kin amsa rabi a cikin ta innahu ala raji'ihi la qadir yawma tubla sarair wace ce ranar tonan asiri yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasi dan adam bai da ƙarfi bai da mataimaka me yasa dan adam bai da karfi a ranar gobe alkiyama ba na jin ansar na me yasa dan adam bai da karfi a wannan ranar ƙarfin Allah ne ke tabbatuwa a wannan ranar masha Allah fa malahu min quwwatin wala nasu menene ma'ana was sama'i zatir raj'i ar-raj'u was sama'i zatir raj'i sama ne mai zubar da ruwa ko malama ba ta ta an ka tambaya biyu da rabi mu koma wata innahu ala raj'ihi la qadir dawo da mutum a bayan ya mutu sai muka ce da me ake halitta dan adam wata ta amsa ruwan da yake fitowa ta tsatsan dan adam namiji da kirjin mace sai aka ce a bayanin mu Allah yana da iko yayi me wala kamar na ce baki satar ansa ba kowa ya gane satar ansa na baki ban da ke Allah yana da iko yanzu kuma ba na so in faɗa ki faɗa su ji ya mai da wannan ruwan ina inda ya fito ko to insha Allah ba ka shigar da sunanta amma kamar ba ta yi ta hannun ki ba ko mic da hannunsu kamar ba ta ko kuna jin maganar
ta live ce ta live ce wannan na'am Aisha Aliyu Abdullahi Fatima Aliyu na'am lakin kuma sai masu kyamara yawwa malama a wani sura kike so a tambaye ki na wasu sama'i wa tsari ai kamar mu mun rarrake ta da yawa ko a mu bar mu je ta ba da tsari din wata ma'i wa ƙari banda ansar wancan guda biyu da aka bada a cikin ma'ana afari a roman wasu guda biyu na fassarar afari na'am na akwai annajim tauraro kamar yadda Allah ya fassara shi da kansa a cikin alkur'ani daya annajimus saqi na eh mun karba saura daya a cikin fassarorin abbari na? to tuno sunan da na faɗa mana shi ne dama ai tambayar wal ardi zati sada'i me kenan as-sada'u kasa ma'aboci ya tsagewa so me as-sada'u din as-sada'u ne tsagewa innahu laqawlun fasl wannan magana ce rababbiya me kenan innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hasr wannan magana ce rababbiya mai hikima mai tasiri mai gamsarwa me kenan in kasar ba ta tsage ba in kasar ba ta tsage ba innahu shi kam la qaulun fasl magana ce rababbiya mai hikima me kenan na shine alqur'ani na an kusa ta kuma to barakallahu rubuta sunanta ummi dahibu hafsat abdul karim ummi hamusu maryam ahmad duka su matso kusa wadda bata zo ba a cikin sakan talatin banda ita na'am wace ce daga ciki hafsat abdulkarim a wace sura kike son tambayar ki na suratul buruj utila ashabul ukhdud mun ce dalilai hudu ne ko abubuwa guda hudu ne wanda malamai suke ganin dalilin su ne Allah ya ce ya tsine waɗanda suke wannan rabu suka hura wuta a ciki za ki iya tuno uku ita kadai ita ce tambayar ki mun ba da dalilai guda hudu wanda ake tsammanin a kansu ne Allah ya ce utila ashabul ukhdud annari zatul waqud hudu muka bada a'a ke wadda muka bada a ciki ke bamu uku kuma ita kadai ita ce tambayar ki in kin ansa kin ansa in ba ki ansa ba qutila ashabul ukhdud annari za ta yi wakil menene dalilin da ya sa Allah ya saukar da aya wa aka taɓa me ya faru shi ne karatun fara yi kamata kowanne a riƙe ma kowanne don a kansa ne ma muka yi suke muka kwana an yi wani azalimin sarki da ya yi mai ake azabtar da shi? to an yafa haka muka yi to kafin ki turo yadda aka yi menene kuma sababi na fito bayan a zalimin sarki an sa a kama wani yaro wa ya sa a kama a zalimin sarki ko a zalimin sarki a karoniya sarki ne na a zalimin sarki na'am yake azabtar da yara na'am hafsa tambayar ki bata zo ba eh ba wa ɗaya daga cikin su wanda kuke tsaye bayan ki
na wasu ko duk ba su fito ba to insha Allah ta ne fa duk su fito ina suke ne wai ɗauki abin magana ke cewa ummi ɗahiru na'am tambayar da aka yi mata an dawo miki da ita kuma za a ƙara miki menene dalilin da Allah ya sa ya ce kutila ashabul ukhdud annari zatul waqut dalilai hudu muka bada za ki iya ba mu uku eh eh idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al aziz al hamid dalilai hudu muka bada ikon Allah ni tambaye da na ga mai sauki a ita ce mai wuya ba ki halarci karatun ba ikon Allah ta ai aka yi karo da suranki kuma a kan suratul suratul ƙadir ko ƙarik wasu ma'iwa ƙarik wa ma'adaraka ma ƙarik النجم الثاقب نعم فلينظر الإنسان مما خلق
ai oke wa jiya ne oke wa suratul qadr okay karatun jiya ai ba ni ne ba karatun jiya malam sa ne karatun jiya afuwan to sune suratul suratul suna suratul tariq din ni ma cikin lafiyar da yake ai bal yanzur al insanu mimma khuliq eh menene fassarar fal yanzur al insanu mimma khuliq فلينظر الإنسان مما خلق fassara ke kuma zaki tambaya me kike so a tambaye ki a ciki daidai ina إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالهزل ما الهزل الهزل ها هزل إيه. وما هو بالهزل منين الهزل kirkira ko me bayan kirkira Allah yana makirci na'am amma kuma aka yi ta innahu ya innahum yakiduna kaida wa akidu kaida eh haka kawai ba zai miki makirci ba amma in kin yi makirci ko kaidi zai mai da miki kaidi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida menene kalmar famahil famahil mahil in nace miki mahili famahil to kin yi namiji ko rabin namijin kokari barakallahu fiki sai wa a wace sura a suratul buruj kawo duka dalilan guda hudu wanda a kansu ne aka ce kotila ashabul ukhdud amanna bi rabbil gulam daya wanda farkon magana ta ce na'am suka yi garinsu eh biyu ko dai amana ga rabbil gulam ko wanda suka ware garinsu suka bar mutane suke addini yadda ya ce musu ko su dawo ko su kone su na uku na ko sarkin da ya ce sai an halatta ɗaura ɗan uwa a farisa na hudu yakin da aka yi tsakanin kafirai da musulmi da musulman suka yi nasara an ci gaba da rayuwa da arna suka yi nasara suka ce sun kone musulmi a kansu aka saukar da ɗanan suratu sai allah maɗaukakin sarki yake cewa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ƙoramu guda nawa ne a aljanna guda hudu da name da name na a ba ta nemi ku an ba ita nake tambaya ayat ayat take karanto
na ayat ai ba ban ji farko ba ne ba na ji dan daga murya ƙara daga murya
uku kenan ai to ki fara daga fiha mana
ki dawo farkon ayar ki fara daga fiha
min mai kan jama'a da gama ta gama ta tsiri gaba daya
na ce miki ki dawo daga fiha yi a nutse fiha ɗauko daga nan Ha, anharu min ma'in ghairi asiri wa anharu wa anharu min labarin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min asalin musaffa Aha. wa anharu min khamrin labatin lisharibina za ki iya fasara kogin ruwa kogin madara kogin giya kogin zuma a ƙara tambaya ɗa? a ƙara ta haka? yau kin shiga cikin azurku
me sunan ki maryam abba maryam muhammad maryam ahmad ta sa maryam ahmad to da wannan muka zo a da mutum ɗaya to a mana afuwa mai ma- ya sunan ummi a musu a ina kike so a tambaye ki na suratul a'ala me da a'ala din na
ba a ji sai kin dan daga murya wai wanda ake cewa subhanahu rabbiyal a'la menene a'ala menene ba na ji kwata-kwata ba
kalmar a'la din ake tambayar ki kalmar kalmar a'la a'ala Me take nufi?
subhana rabbiyal a'ala sabbih isma rabbikal a'ala al a'ala me yake nufi na to an baki hiriya ba ko zama zaki ne ba a ji kwata kwata ne da kike faɗa
wai tsarki ya tabbata kuna ji ne ku wai tsarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki to ki hakuri inda baki yi magana ba ake ko ki yi magana a ji ko ki hakuri idan ba za ki iya magana ba ake
haka magana take take ko Ai, ki ai.
aji eh magana anan ba za ta yi amfani ba dole sai an ji ba tunda ya an ji me za ta yi amfani shikenan kawai shikenan Allah ta yi wata shekara to insha Allah ta'ala da wannan muka kawo ƙarshen karatu na wannan shekara muna fatan abinda muka faɗa a ciki Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu ya amfane mu Allah maɗaukakin sarki wa rayuwar mu albarka Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu Allah ya ɗauki rayuwar mu akan imani Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu ɗan aljannar firdausi ne Allah ya sa muna makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kololuwar gidan aljanna Allah da mu da iyayenmu mazansu da mata ubangiji Allah maɗaukake sarki ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ka karɓi azumin da muka gabatar Allah ka karɓi dukkanin ibadunmu Allah ka karɓi dukkanin ayyukan da muka gabatar Allah dukkanin kurakuran da muka ma a cikin wannan wata Allah ka yafe mana bayan da kake yantawa Allah ka sa muna cikin yantattu Allah ka sa muna cikin intattunka na wannan wata Allah ka sa muna cikin intattunka na wannan wata Allah ka yi albarka a rayuwarmu ka yi albarka a rayuwar ƴaƴanmu Allah ka yi albarka a rayuwarmu ka yi albarka a rayuwar ƴaƴanmu Allah ka tarbiyyace mu ka tarbiyyace ƴaƴanmu Allah ka tsare addinin mu ka tsare addinin zuriyar mu Allah ka tsare mana addini ka tsare addinin zuriyar mu Allah ka raya mu da imani ka ɗauki rayuwar mu da imani Allah ka raya mu da imani ka ɗauki rayuwar mu da imani Allahumma ta'ala bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا